الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a cikin wannan marice na laraba a daren alhamis yau muna uku ga wata yanan zai zama daren hudu ga watan sha biyu watan zulhijja hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina yau shekara 1447 a ci gaba da karatunmu na littafin la ilaha illallah ma'anaha wa shuruduha wa nawaqiduha wa fada'iluha wanda yau za mu tashi a darasi na uku faɗin malam wa ma'ana la ilaha illallah ay la ma'buda bi haqqin illa Allah wala yace ma'anar la ilaha illa Allah shine babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wa ghayru Allah in ubida fa batil duk wanda ba Allah ba to koda an bauta mushi wannan bautar shirme ce bauta ce batacciya ta ƙarya to wannan fassara na cewa ma'anar la ilaha illallah shine la ma'budu bi haqqin illallah shine abinda alqur'ani da sunna suka goyi baya ba kamar yanda yan gargajiya suke fassara la ilaha illallah babu wani sarki sai Allah ko su ce la ilaha illallah babu mai halitta sai Allah a to in haka ne ai mushrikai ma sun yadda da wannan mun karanta a baya sun yadda Allah ke halitta Allah ke azurtawa Allah ke rayawa Allah ke ainihin ɗaukar rayuwar mutane Allah ke ɗagawa shi ke ƙasƙantarwa shi yake ƙaddara komi ke gudanar da komi na halittu duka wannan mashirikan makka sun yadda da shi akasin da aka samu da su rikicinsu da musulmai shine ba su yadda a bauta ma Allah shi kaɗai haka babban bambanci da ke tsakanin musulmi da kafiri a cikin uluhiyya a cikin kadaita Allah shi kadai da bauta ne kuma sai aka ce wannan kalimar ita ce in ka faɗa zaka zama musulmi in kafiri kirista ko ba yahude ko ba majushe ko wani daga ciki ko da mara addini ko mai wutar gumaka ne sai zo ya faɗi la ilaha illallah ya zama musulmi kenan kaga kenan ba ana nufin faɗin abin da ya yarda da shi ne zai sa ya zama musulmi ba in haka ne kenan dama musulmi ne sai ya yarda da abin da aka yi rikici da shi akai aka yi sabani da shi akai shine na kadaita Allah da bauta shine asalin ma'anar la ilaha illallah shine la ma'budu bi haqqin illallah ba abin bautawa da gaskiya sai Allah kakka ce babu abin bauta sai Allah a ba abin bautawa da gaskiya dan akwai wanda ake bauta musu wasu na bautar mala'iku wasu na bautar wasu annabawa irin su annabi Isa wasu na bautar mutanen kirki irin su Uzair wasu na bautar gumaka wasu na bautar shanu kowa da abin da yake bauta ma cikin kafirai to wannan bautar tasu ƙarya ce bautar Allah ita kadai ce ta gaskiya amma ka ce babu abin bauta ma ba bautawa sai Allah kenan duk wanda aka bauta mawa ya zama Allah a ma'anar maganarka a ba abin bautawa da gaskiya zalika bi anna Allah huwal haqq gashi ne yace qala ta'ala zalika bi anna Allah huwal haqq hakan ya kasance ne saboda Allah ta'ala shi ne gaskiya bautar shi ita ce gaskiya wa annama yad'una min dunihi huwa al-batil kuma duk abin da suke bauta mawa koma bayan Allah to wannan abin shirme ne ƙarya ce wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir kuma lalle Allah shine madaukaki mai girma duk abin da aka bauta mawa wanda ba Allah ba to wannan bautar shirme ce ba za ta amfani mai bauta mai ba sai dai ma ta cutar da shi kamar yadda annabi ibrahim ya ce mawa mutanen shi har da mahaifin shi cewa kuma kan da kuke bauta mu kuke bauta mawa hal yanfa'unakum aw yadurrun suna amfanar da ku da wani abu ko suna iya cutar da ku babu suka ce bal wajadna aba ana kazalika yaf'al suka ce kawai mun taddade iyayenmu na bautar su amma ba su da wata natija guda daya ba wani sakamako ba wani result guda daya na bautar wayannan gumaka kawai dai gargajiya ce shi yasa ita gargajiya wahalar da mutum take da al'ada abu ko baka san amfanin shi ba kawai tunda dai na tadda su baba na yi ni ma zan yi to a addini ba ra'ayin wani ake bi ba addini na Allah ne yanda Allah ya tsara dole haka za a yi shi so da ka ba abotar kowa sai Allah wa qala subhana Allah madaukakin sarki yace fa'alam annahu la ilaha illallah ka sani cewa lallai ba abun bautawa da gaskiya sai Allah wastaghfir li dhanbika kuma ka nemi gafara zanubanka suratul muhammad aya ta 19 qala shaykhul islam rahimahullah shaykhul islam ahmad ibn abd al-halim ibn taymiya al-harrani rahimahullah yake cewa la ilaha yace al-ilahu huwa al-ma'luh in an ce al'ila a larabci al-ma'luhu kenan wal ma'luhu shi kuma abin da ake nufi da al-ma'luhu wallazi yastahiqqu an yu'bada shine wanda ya cancanta a bauta mishi zaka kenan la ilaha illallah ba abun bautawa da gaskiya sai Allah domin al-ma'luhu ismu maf'ulin ne kamar ka ce al-ma'budu ne akwai al-abid akwai al-ma'bud al'abid mai bauta al-ma'bud abinda aka bauta mawa to shi ma al-ma'luhu shine al-ilahu wato wanda yake ya cancanta a bauta mushi wannan magana ta Sheikhul Islam tana cikin Majmu'ul Fatawa juz'i na 10 safa ta 249 mallan yace wa fil lughati al-lugha al-arabiyya tunda addinin da addinin musulunci turat din shi da larabci ne alkur'ani da sunna da galibin aiki da aka yi mushi da yaren larabci aka yi amfani shi Allah ya zaɓa bilisanin arabiyyin mubin ce da harshen larabci bayyananne da haka kaga al'ilahu ya zo a ƙur'ani sa'annan larabawa sun san kalmar a cikin wato ainihin kundinsu na larabci sai ce to a lugha ta larabci a yaren larabci yuqalu akan ce ta'allahar rajulu ta'allahar rajulu idza ta'abbada idan mutum yayi bauta sai a ce ta'allaha na ta'abbada ma'anar shi ɗaya da ta'allaha kalimomi ne mutaradifa suna da haduwa da juna a gurin ma'ana musa a larabci akwai abinda zaka ga kalmomi ne da yawa amma duka suna komawa kan kan ma'ana ɗaya yanzu a ce azuma a ce kabura a ce jalla duk ma'anar shi girma ne aziz kabir jalil azim kaga duk mutaradifa ne fil ma'ana to hakan nan aka ce ta'allaha haka ta'abbada duk ma'anar su daya to ma'anar shi ne yayi bauta wal hamzatu wal lam wal ha masdari na hamza da lamun da ha'un aliha shine fi'li din fi'li madi na al ilah shine aliha ya ta'allahu ta'alluhan to aliha aslun wahidun asli ɗaya ne wa huwa ta'abbud dan a kalmomi akwai kalmar da zaka ga tana da usul masdarin kalmar aka rakkaba shi in aka mai fataha zai iya daukan kaza an mai kasra zai iya daukan kaza an mai dhamma zai iya daukan kaza na ake samun musallathat kamar da qutru yayi musallath hakan nan su ibn malik suka yi musallat musamman musallat na kuturub shi ya fi shahara cikin mutane yanzu musamman nazum na almaghribi nazum na na almaghribi kaga kalma ɗaya tana da ma'anoni guda uku da fataha ma'anarta kaza da kasra ma'anarta kaza da dhamma ma'anarta ma'anarta kaza an gane ku hamdan libari il anam thumma salatu wassalam ma naha fi ardin hamam ala ar-rasul al-arabi zuwa can inda ya ce ainihin wato alghamru ma'un ghazura walghimru hikdun sutira walghumru zu jahlin sara fihi wa lam yujarribi kaga ghainun da mimun da ra'u masdari ne daya amma yana da ma'anoni da fatha ruwa mai yawa ghamara ghamara alma'u ko ma'un ghamrun kenan ruwa ne mai yawa shi kuma al-ghimru da yi mawa ghainun kasra ma'anar shi shine wal ghimru dhu jahlin sara fi wal ghimru hikdun sutira adawa da aka boye ta tun yana kinka yake bayyana maka to shine ghimru shi kuma al-ghumru wato ainihin jahilci al-ghimru ma'un ghazura wal ghimru hikdun sutira wal ghumru dhu jahlin sara فيه ولم يجرب يظن الغمر أن الكتب تهدي أخاثقة لإدراك الأمور ولا يدري الجهول بأن فيها غوامد هيقت عقل الفهيم كذا الغمر أقول جاهل الغمر روامي الغمر أداوة حسدة ودا أكبوي أكبينا تحية المرء السلام واسم الحجارة السلام والعرق في الكف السلام رووه في لفظ النبي السلام دوازوني السلام سلما السلام دوازوني كانان السلام سكما جيجيوي نهن أغاني تحية المرء السلام واسم الحجارة السلام والعرق في الكف السلام رووه في لفظ النبي أما الحديث فالكلام والجرح في المرء الكلام والموضع الصلب الكلام لليبس والتسلب الكلام magana alkilam rauni alkulam guri mai tauri sai kaga ba ma haɗi a tsakani kawai wasali ne yake sauyawa an fahimta ko larabci yana da faɗi wani ya taɓa zuwa ya samu wani malamin luka yana so ya gaishe shi amma lallai sai ya yi larabci sai ya ce mai kaifa ahlik to yana so yace mai kaifa ahluka ko iyali irin sai yace kaifa ahlik ma'ana shi kaifa ahliku yaya zan halaka yake tambayan malam sai yace masluban insha Allah rataye kaza ga rashin sanin larabci ne kon kaifa ahluka sai yace kaifa ahlik sai yace masluban insha Allah to larabci kenan to shi kalmar at-ta'alluq masdari ɗaya ne asali ɗaya ne kawai abin da yake nunawa shine at-ta'abbud an gane ko wannan magana tana cikin mu'jamu maqayis al-lugha wato littafi na Abu al-Hasan ibn Faris kenan Ahmad ibn Faris Abu al-Hasan wanda ya rasu 395 to shi ya rubuta maqayis al-lugha yana cikin littattafai da aka rubuta akan kalmomi na larabci malam yace la ilaha illallah la ma'budu bi haqqin illallah ba abun bautawa da gaskiya sai Allah fala budda min ifradillahi wahdahu bil ibada babu makawa dole ne sai an kadaita Allah shi kadai da bauta ba wai shawara bace ba wai in tayi dadi bane lazim darur shi kadai za a bauta ba وهو توحيد الألوهية شين توحيد نكأيت ألا لعبادة وهو الذي وقع فيه الخلاف ودبت بسببه الخصومة ولأجله نصب سوق الجهاد فالألوهية معناها العبادة توحيد الألوهية شين والنسابانية أو كسبودش dukkan annabawa da ba su kira zuwa ga uluhiyya ba za su saba da mutanensu aka suke ce musu karkun tafina marjuwan qabla hada da muna son ka muna girmama ka kafin ka zo ka ce a bar bautar gumaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suna kiran shi as-sadiqul amin suna girmama shi amma daga san da yace ku bar bautar gumaka ku dawo bautar Allah shi kadai daga nan suka kira shi mawaki suka kira shi boka suka kira shi mai tatsu suka ce sihiri aka mai suka ce shi kanshi mai sihiri suka ce asatirul awwalina katabaha fa hiya tumla alayhi bukratan wa asli suka ce qur'anin da yazo da shi irin mafarki ne mara kan gado har gitsatsan mafarki bal qalu adghatu ahlamin bal iftarahu bal huwa sha'irun falyatina bi ayatin kama ursila al awwal sun ga mai maganganu kala kala Allah ya ce bal hum fi amrin marij Allah ya lallashe shi yace mai fa innahum la yukadhibunaka walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun yace mai karka damu yanda suka karyata ka danginka annabawa haka aka musu walaqad kuzzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzzibu wa udhu hatta atahum nasruna duka annabawan da suka gabace ka ba wanda ya sha da mutane sai da suka karyata shi sai da suka mai sharri sai da suka tsangwame shi wasu cewa aka yi ma za a kashe su annabi ibrahim baban shi ya ce la illam tantahi la arjumannaka haka annabi wato ainihin lut shi ma mutanen shi sun ce mai latakunanna minal mukhrajina zamu kone ka daga gari to shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yakhrujuka aw yukhrijuka suka zauna suka yi makirci suka ce a kashe shi suka ce a kore shi suka ce a kama shi a tsare shi cikin daki kar a bari wani ya isa zuwa gare shi to kaga haka su ma magadan annabawa dole sai ka haɗu da kalubale in dai malinta ta kirki zaka amma ka ce ba za a tsangwame ka ba za a zage ka ba kai shafaffe da mai tallahi law sahibal insanu jibrila la yaslamu al mar'u min qala wa min qila قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا قد قيل إن له ولدا وصاحبة زورا عليه وبهتانا وتضليلا هذا قولهم في الله خالقهم فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل yace wallahi ko da jibrilu kake yawo ai karshen nagarta kenan wani sai ya zage ka karka manta Allah da ya halicci dan adam dan adam ya zage Allah sun jingina ma Allah da sun jingina mai abokanan tarayya wanda wannan cu wato kamar jingina na ƙasa da tawaya ne ga Allah قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا كرنت قرآني كجي يهودا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء أغنياء يهود سكتي ألا تلكني sau da ya ce man zallabi ya kuridu Allah kardan hasana suka ce in ba miskini ba wake ni marance suka ce talakai me fir'auna bai faɗa ba ya ce ana rabbukumul a'al ya ce ma alimtu lakum min ilahin ghaib kai ya ce inni la aqtulu musa wa layla rabba ya ce zai kashe annabi musa in ya so ya kira mai tare mai ko ya kira allah ya ce wala ta'lamunna ayyuna ashaddu azaban wa abqa ya ce azabar shi ta fita allah tsanani menene ba a faɗi ga allah to kai duk me duk zagin da za a ma aika ce ai tukunnama ban zago ba tukun ku ƙara ina fata an gane to saboda tauhidi ne aka samu sabani tsakanin annabawa da ainihin mushrikai tsakanin musulman da suka bi annabawa da mushrikai waɗanda suka bi kafir wa dabbat bi sababihi al-khusuma rikici da sabani ya kutso cikin al'umma saboda matsala ta tauhidi kafin a fara shirka al'umma da kansu daya kana nasu ummatan wahidatan fakhtalafu allati fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa mundirin da mutane sun kasance kansu a haɗe al'umma ce guda akan tafarki ɗaya akan milla ɗaya akan tafarki guda tauhidi zalla to sai da shirka ta shigo sai aka samu saɓani ga ɗan tafarkin annabawa ga tafarkin na shaidan to wannan yasa Allah ya fara aiko manzanni don su zo su jaddada ma al'umma asalin addinin da suka yi alkawari da Allah shi kaɗai za su shi ne tauhidi da hanifiya miƙaƙƙiyar tafarki ta annabi ibrahim wali ajilihi musiba suqul jihad saboda tauhidi ne aka buɗe kasuwar jihadi ai jihadi kasuwa ne ciniki ne tsakanin ka da Allah ta'ala inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم yin jihadi kamar wani ciniki ne tsakaninka da Allah in har kai da kyakkyawan niyya bisa tafarkin Allah jihadi na qala Allahu qala rasulu ba na zafin kai ba ba na kabilanci ba ba na ta'addanci ba yaki na musulunci wanda aka yi shi a karkashin shugaba na musulmi to kamar mutum yana ciniki ne da Allah in yayi shahada ciniki ya fada sai aljanna kawai da izinin Allah to saboda tauhidi ne dan duk yakin da akai ba kan tabbatar da tauhidi ba ba yaki ba an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam mutumin da ya tafi yaki dan riya ar-rajulu yuqatilu riya'an war-rajulu yuqatilu hamiyatan wannan ya tafi yaki dan kare kabilanci da dangantaka da bangaranci warrajulu yuqatilu shaja'atan wannan kuma ya je yaki dan a ce kai aiwa na sadauki ne barde ne jarumi ne dan a yaba shi ayyu zalika fi sabilillah cikin su wanne ne yayi saboda Allah hadisin Abu Musa al-Ash'ari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah duk wanda yayi yaki dan kalmar Allah ta daukaka ya zama musulunci shine a sama dan daga addinin Allah to wannan shine yayi jihadi saboda Allah wali ajlihi nusiba suqul jihad fal uluhiyyatu ma'naha al ibada muna tare ba'anar uluhiyya shine ibada dakan an ce tauhidul uluhiyya yani tauhidal ibada wa ma'na la ilaha illa Allah inda jami'i ahli al-lughati ma'anar la ilaha illa Allah a gurin dukkan masana yaran larabci wanda da shi aka saukar da Qur'ani wa ulama'i tafsiri wal fuqaha ma'anarta a gurin malaman tafsiri da masana shari'ar musulunci kulluhum yufassiruna al-ilaha bil ma'budi wa ta'alluha bit ta'abbudi al-ilaha duka suna fassara shi da cewa al-ma'bud abun bauta at-ta'alluh suna fassara shi da at-ta'abbud bauta ga Allah wa amma al-ibada amma ita ibada ma'anarta fa'arrafaha ba'dhum wasu daga cikin malamai sun bata ma'ana da cewa ma umira bihi shar'an duk abinda aka yi umarni da shi a shari'a min ghairi tiradin urfiyyin wa laqtida'in aqliyyin ba tare da wani naso na urfi ba an ce ittirad a ce wannan al'amarin muttarid ne yana cikin kalmomi da ake amfani da su a ilmul balaga da ilmul usul muttarid shine abinda ya shiga ya mamaye kowa to shine sai a ce nasu ya taso tun daga sama ya taho har ƙasa to ma'ana ta ibada a gurin wasu malamai abinda shari'a kawai ta ce a yi ba tare da wata al'ada ta shiga ciki ba shine ma'anar min ghairi tiradin urfiyya domin urfi akwai na al'ada akwai na yare akwai na al'umma su al'umma akwai na bangare akwai na kaza duka wannan ba abu ibada yanda bahaushe zai yi haka balarabe zai yi haka buzu zai yi haka bazabar mai zai yi batube hakan nan na najeriya da na nijar da na kamaru da chadi da wanda ke asiya da wanda yake europe duka ɗaya ne gasu ba wani bambanci sallar azahar da ta ɗan china da ta ɗan kamaru duk ɗaya ne haka sallar la'asar haka azumin ramadan haka nan sallar idi saboda ibada ce amma abin da ya shafi urufi sai ga suturar ɗan indiya ta sha bamban da ta ɗan nijar misali ko a nijar ɗin ko wani daga suturar shi za a gane eh wannan ɗan kabila kaza ne wani daga abincin shi abin da yake so ya ci za a gane cewa a wannan ɗan yanki kaza ne so da wannan ya shafi rayuwa ne amma ibada bai kamata a ce daga sallar kaza a gane kai ɗan kabila kaza ne kawai dai sai a gane kai musulmi ne kawai wannan sunan musulmin ya haɗe kowa da kowa so da musulunci dole ne ka jayu ka bi shi a koyaya kake da haka babu ittiradi na urfi ko ittiradi na ko iqtida'i na akal ba tare da abin da hankali ya hukunta shi ba ita shari'a sai dai ta hukunta hankali ba hankali ke hukunta shari'a ba daga bambancin ahlus sunna da yan bid'a su mubtadi'a gabaki ɗaya in ka ɗauke su tun daga jahamiyya jabariya قدرية wato ash'ariyya mu'tazila maturidiyya kallabiyya kullabiyya karrami duka zaka ga cewa sun yi taslitul aqli ala naqli sun ba ma hankali wata irin power wanda wai shi zai juya shari'a da kan aka ba su labari na shari'a hankalin su bai dauka bai suke ba haka bane wani yasa mu'tazila suka ƙaryata sirati suka ce babu wani zancen sirati ranar alkiyama ya za a ce abu ya fi takobi kaifi kuma wato ainihin bai kai silin gashi kauri ba kuma yi wasu za su tsallaka ba masu san sun wuce ba suka ce hankali ba zai dauka ba suka karyata azaba kabari suka ce ta yaya ɗan rami tsukuku a sa mutum a kaikaice mai sannan a ce za a buɗa ya ji daɗi ya walwala a cikin kabarin alhalin ga wani kabarin kusa da shi dam da dam hankali ba zai ɗauka ba ina fata gani suka karyata mizani tunda an ce za a auna aiki suka ce aiki fa ba wata jauhara bane ba abu ne mai gangar jiki da inuwa da za a dauke shi da nauyi a daura aiki ba aka ce ya za a auna aiki nan ma suka karyata suka karyata shafa'a su ce ya za a yi mutum ya shiga wuta kuma a fito da shi a kai shi aljanna in ya shiga ya shiga kawai dan wuta dan wuta suka karyata tabki na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ce wai wani ruwa ne gashi nan ya fi nono fari ya fi zuma zaki akwai kofuka a ciki modaye kamar taurari duk wanda ya sha ba zai ƙara jin kishi ba ba zai yiwu ba kaga wanda ke da wannan aƙidar a gurin shi da Allah da bawa babu bambanci tunda ya kasa bambanta abin da yake Allah ne ya faɗa da abin da bawa ne ya aikata ina fata an gane in aka ce Allah to naka sam'an wa ta'a ne kawai naji na yadda ba di Allah ya faɗa ba da an ce manzo tunda shi dan aike daga Allah wa ma'alar rasul illa al-balagul mubin annabi ya ce kaza inda kamar da sayyidina abubakar ya ce awa huwa qala haka da aka ce mai ayi annabi ya ce ya an yi isra'i da shi zuwa albaitul maqdis kasar sham da kaza ya ce shi ne ya faɗa suka ce eh ya ce dan me bazan yadda ya ce mun shi annabi ne na yadda ya ce akwai wuta na yadda ya ce akwai aljanna na yadda dan ya ce an je abin ga sham da shi an dawo shin faɗa shi ba ta huce ba na yadda mana sai ne haka musulmi yake to su yanzu sai sun auna da hankali tukunna komai to ita ibada babu iktibadin hankali a cikinta ba wani abu da hankali ne ya hukunta sai dai a ce shari'ar za ta auna hankalin sai ta ce abu kaza zai yiwu abu kaza ba zai yiwu ba nan ne za a samu abubuwan da suke mubahatu da wajibatu da abubuwan da suke mustahilatu da mahaduratu da muharramatu ai shari'ar ita ce ke sai ta hankali kana tsammanin mai bautar saniya yana da hankali ne sai ranar da ya musulunta ne ba zai yi hankali mai bautar gunki ai musulman da sahabban da suka musulunta daga baya sun dinga makansu dariya in suka tuna abubuwan da suka faru a baya in suka tuna suna dariya kwarai wasu su yi takaici su yi kukan takaici lokutan da aka bata a baya kun san akwai wanda ya allan dabino ko dabino haka na kake kamar irin arasan nan da ake kawai sai ya yi abin gami ake cewa ɗan butun-butuni na gunki da wannan dabina tafiya ta kama shi malam yunwa shi ne ƙolo ya ce yunwa ba ta da hankali yunwa ta yunwa ya nemi abin da zai ci ya buga sai tana ba akwai abin bauta cikin jakai shi ya fuddo shi ya ce allah yunwa nike a san yadda zai a nemi solution shiru ƙarshe ya ce to da Allah ka yi haƙuri zan ɗan cinye hannunka in na koma gida na ma sabo ya cinye hannu aka yi gaba ya ƙara cinye hannu ina kai ƙarshe ni in taƙaice muku da aka cinye wani abin bauta gaba ɗaya dama da bino da abinci ne cinye shi tas sai da ya dawo ne bayan ya musulunta yake ta risa sai ya tuno wannan ya ce kai mun gode ma Allah to duk wanda ba Allah ya ba har gwara dabba da shi dabba ma ta fi shi sanin ya kamata don ita ta san wannan ciyawar in na ci za ta iya cutar da ni wannan gidan in na je zalunta ta za a sai ta kiyaye ko ba gaskiya ba saboda haka babu iftiradi na urufi ko na hankali a cikin shari'a wal ma'thuru an salafi abinda aka ruwaito daga magabata tafsirul ibadati bi ta'a shine fassara ibada da biyayya don babu biyayya cikin ibada ba ta karɓu ba kamar ibada ta munafukai suna yi ne don ganin ido ba biyayya ce suka ma'alla na yayi umarni a yi ibadar ba wannan ba ta yi ba fa ya dukulu fi zalika fi'lul ma'muri wa tarkul mahduri kenan aikata abinda Allah ya umarni da hana abinda Allah da barin abinda Allah ya hana ya shiga cikin ibada min wajibin wa mandubin daga abinda yake wajibi da kuma abin da yake mustahabbi wa tarkul manhiyyi anhu da barin abin da aka hana min muharramin wa makruhin na haramun da makruhi faman ja'ala naw'an min anwa'il ibadati li ghayrillah duk wanda ya sanya wani bangare daga cikin bangarorin ibada ga wani Allah kaddu'ai kamar addu'a sai yake roƙon wani wanda ba Allah wasu sujudi ko sujada yaje yama wani sujada wanda ba Allah wa dhabhi yanka yayyanka dan wani ba wai ya mu wani yanka ba ba ana nufin ka yi bako kamar yanka ba a shi lan yanala Allah duhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum in ka yi yanka hadaya ko na layya ai ba naman zaka kai ma Allah ba abinda Allah yake nema daga gare ka takawa da ikhlasu dan shi kai yanzu da wanda ya yanka na layya da wanda wani can kasar gumin boka ya ce mai kaje ka nemo bakin rago mai harara garke mai gani da ido daya ko mai gani ta gefen ido sai sun kawo wani sharaɗi kasan so suke kace ba za ka samu ba sai a ce to ka kawo ruhanai za su nemo maka za a ba ruhani zai tafi bangaladesh ya siyo maka a can za a samu irin shi to kaga duka da wanda yayi yankan layya da wanda yayi maboka yanka duka yanka suka amma shi wannan addini yayi wancan kuma kafirci ne inda wancan shaydanu ne suka sashi wannan kuma Allah ne ya sashi to shine ake nufi yanka dan Allah ba a yi dan wani Allah wan nadri da bakance ba a wani bakance sai zan yi kaza saboda wani a inda abu ne na ibada to zaka yi ne saboda Allah wa ghairi zalika da makamancin haka fa huwa mushrikun to duk wanda ya karkatar da ɗaya daga cikin wa'innan da ire-irensu na abin da ya shafi bauta ga wani Allah to ya kafarta mushriki wala ilaha illallah mutadamminatun lil kufri bima yu'badu min duni la ilaha illallah ta kunshi kafirce mawa duk abin da ake bauta mawa koma bayan Allah li'anna ma'ana la ilaha illallah ithbatul ibadati lillahi wahdahu domin ma'anar la ilaha illallah shine tabbatar da bauta ga Allah shi kadai walbara'atu min kulli ma'budin siwahu da kuma barranta daga duk wani abu da ake bauta mawa ba shi bai zan ba ruwanka da shi wa hadha ma'ana al-kufri bima yu'badu min dunillah min dunihi wannan shine ma'anar al-kufru bima yu'badu min dunillah an ce kafirce mu abinda ake bauta mawa ba Allah ba asan wasu yace ta kalmar an ce kafircewa su sun dauka kafirci kawai kishiyar musulunci to haka ce na kafirce ma wani ma'ana ba ruwana da shi to aka ce na kafurce ma mushriki na kafurce ma gunki ma'ana ban yadda da bautar shi ba kuma ba ni ba mai bautar shi an raba jaha an yi hannun riga kamar yadda annabi ibrahim da mutanen shi suka ce ma dangin su kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahda a kafarna bikum ya'ni tabarra'na minkum mun barranta daga gare ku mun koma zuwa ga Allah Duraka ma'anar alkufuru bima yu'badu min dunillah shine albara'atu min. Lianna ma'ana alkufri bima yu'badu min dunihi albara'atu minhu wa i'tiqadu butlani. Ya zama ba ruwanka da abu kuma ka ji a ranka cewa abin nan ƙarya ne. Ba wai kawai baka kafurci ba da akwai yanzu ka san muna cikin wata annoba wal iyadu billah da ake yada wato wahdatul adiyan ko at-taqarub bainal adiyan shine interfaith da ake cewa. kaji ana kokarin cewa da musulmi da kirista ai dukkan su addini suke yi daga sama Allah ya saukar da ya aiko annabawan da suka zo da addini to waye ga yamma annabi Isa ya zo da christianity annabi Isa musulunci yayi annabi Musa musulunci yayi annabi Ibrahim musulunci yayi ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima ma kana min mushrikin da haka haka annabi Musa bai san yahudanci ba annabi Isa bai san kristanci ba dukkan su musu duk wani annabi musulunci yayi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa mana cikin suratul baqara cewa ainihin wato aqulu amanna billahi wama unzila ilaina wama unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa ayyuba wa isma'ila wa ishaqa wa ayyuba وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون haka duka musulunci yanzu har wani ibraniyanci ibraniyanci suke ibrahimanci afuwa ibrahimiya wata dubara ce ake sai a ce za a haɗe addinai guda uku guri ɗaya da musulunci da kiristanci da yahudawa aka kwaso gurɓatattun malamai cikin musulmai aka kwaso wasu fada-fada na kiristoci da wasu fastoci na yahudawa aka zo aka hada yanzu za a zo a yi mawa addinin garan bawo musulmi duk wata aya da in ya karanta ta ko ya fassara ta ko ya yi bayanin ta kirista ba zai ji daɗi ba ko ba yahude ba zai ji daɗi ba to ya aje ta gefe shi ma kirista da abin da ya faɗa a baibul musulmi ba zai ji daɗi ba ya aje shi gefe shi ma tarmudin yahudawa da abin da ba yahudu ya faɗa a ciki wanda musulmi ko kirista ba zai ji daɗi ba ya ajiye shige a zo a mulmule a haɗe a yi maja kaga su Abu Jahal su suka fara neman haka ko waddu law tudhinu fayudhinuna Allah ce sun so kaɗan sassauta su ma wai sai su ɗan sassauta kaɗan taho su taho a yi 50-50 sai a haɗu a tsakiya to Allah ya hana wala tarkanu ilal ladina kafaru fatamassakumun nar Allah ce karku karkata zuwa ga kafirai wuta za ta banke ku ya hana walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim shay'an qalila idhan la adhaqnaka dhi'fa alhayati wa dhi'fa almamat thumma la tajidu laka alaina nasira annabi ma an tsawatar mishi kar ya sake ya bi ra'ayin yahudawa da da mushrikai sun zo suka ce ka zo ka bauta ma abin bautan mu shekara daya shekara mai zuwa mu ma sai mu zo mu bauta ma abin bautan inda za ga yanzu an gayyaci an gayyaci sun nura kare sun tafi coci malami mai tafsiri a masallaci har wani digital imam ake ce ko ya tafi coci ya je ziyara haka zaka je yana cewa ya kai ma yan uwan shi kiristoci ziyara iye yan uwanka ina alwala wal bara ina alwala wal bara ba wata uwantaka tsakanin musulmi da kirista in kawunka ne misali an san uwanka ne kiristan ko to ba dangin iya babu na haka kawai kalar dangi shishigi da kwalata malam da cusa hanci wai ka ce wai kirista wai uwanka, ko ka ce ba yahudu ya uwanka. shi kuma bai yadda kai uwan shi ba ne in ka yadda da allah allah ce bai yadda da kai wasu in ka yadda da addinin shi ka kafurta walan tarda anka yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu yahudi da nasara ba su taba yarda da kai sai an ka ba addinin su sai sun tabbatar sun susutar da kai sun safarkwantar da kai ka saki musuluncin mi'a fil mi'a wasannan ne za su yarda kai nasu Allah ka tsare saboda haka dole sai an samu wato ainihin bayan baka bayan baka shirka ba baka kafirce kuma sannan ka kudurta a ranka shirkan nan da kafircin nan fata ne wanda ya mutu a kai kafiri ne dan wutan gani ya cewa ai duk lalube ake cikin duhu wai da musulmi da kirista wai ake lalube cikin duhu shekara 1400 da wani abu annabi ya fuddo mu daga duhu Allah ya ce li yukhrijahum min adh-dhulumati ila an-nur sai kuma kana cewa kana lalube cikin duhu me fadin haka addinin shi na cikin barazana yana cikin garari sai dai bakin jahili ne kuma wal jahilu yu'allam malami jahili ko yadda shi ake to ko mai faɗin haka lil'asab suka ga wai yana da awai shi malami so yake waye wayan ma da kai ya gamsar da kai wa hada ma'na al-kufr bi at-taghut fi qawli Allah ta'ala faman yakfur bi at-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwati al-wuthqa wannan shine ma'anar al-kufr bi at-taghut da Allah yace duk wanda ya kafirce ma dagutu ya imani da Allah to hakika yayi riko da igiya mai karfi ma'ana kafirce ma dagutu barranta daga gare shi da kuma itikadin cewa wannan ɗagutun bata ne wanda ya bi shi batacce ne wanda annabi ibrahim ya ce rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas wat-taghut ismun li kulli ma'budin siwa Allah ta'ala shi kuma ɗagutu shine duk abin da aka bauta mawa wanda ba Allah ba ya zama ɗagutu wanda ya bauta mai ya zama mushriki shi kuma da yasa a bauta mushi ya zama ɗagutu كما في قوله سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت lati hakika mun aiko manzo kowace al'umma an aika musu da manzo yana kiran su cewa ku bauta ma Allah ku nisanci dagutu ku nisanci shirka ku nisanci mushrikai ku nisanci gumaka ku nisanci duk wanda zai raba ku da tafarkin Allah abun mamaki akwai wanda malami ne amma dagutu ne tunda yana kiran ka zuwa ga bautar wani Allah wanda zai dinga nuna maka wa'annan shehin nan in baka girmama su ba wa'annan waliyan in baka girmama su ba to kai ba musulmi bane kuma ka bibiya suka ga waliyan auliya'u shaytani dan waliyin da da bakin shi yace yana dan kurba giya sakartu bi khamrin in hamamtu bi shurbiha cikin asirul akbar haka ya fada shi na Senegal din da wanda yace shi ko kanshin musulunci bai ji ba eh ya ce ko ƙanshin ya ce ma shamam na ra'ihatar islam yana cikin alifadatul ahmadiyya shi na maroko haka ya ce ya ce ko ƙanshin musulunci bai yi ya ce ya ɗau lokaci yana sallah babu karatun fatiha a ciki babu ruku'i babu sujudi ba kawai daga kabbara harama sai sallama ya ce kuma wani ne ya sa shi ya haka kuma ba zai iya safa mushi ba kasan ƙara'an shaidan ne shaidan ne kawai ya sa shi yace kuma ya dau lokaci in ba juma'a ba baya fita jami to kaga ibnu mas'udin cewa yayi a zamanin su ba wanda yake kin zuwa sallar jam'i sai munafiki munafikin ma ma'lumun nifaq wanda kowa ya san shi munafiki ya san an gano shi amma munafikin da ke boyewa zai zo ai sallah da shi sawun gaba ma a zamanin sa to wannan imamin ake cewa an baka bi shi ba kai dan wuta ne wanda baya sallah a jami'i mai cewa ko kanshin musulunci bai ji ba halan ka ba Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam wa in can duk wagairahum ka shafa musu lafiya mu ba mu ce lalle suna wuta ba misali eh amma waliyan ne su aikin su ne zai amfane su mu ma aikin mu ne zai amfani tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'maluna wai kamar ana faɗi ne a babin mururi kawai a wuce amma an ka tona zaka gane cewa ba ba zancen su kwaci kansu a musuluncin ba zancen wasu zama waliyai ba su da gala a cikin addinin musulunci su zama tabbas ma musulman tukunna don aƙidu ne na kafirci ga sunan burjik da hannunsu suka rubuta da wanda suka yi imla'i suka faɗa aka rubuta gashi nan burjik sun fi shurin masaki to mutum ya makwaci kanshi tukun ya zama musulman kafin wai ya zama shehi kafin ya zama wali kafin ya zama gausi da suke cewa balantana ba wani wanda ya isa ya zama gausi matsayin hausi matsayi ne na Allah shine wanda yake al-mughith mai taimakon bayi mai agaza mawa bayi duk jarabawar da ta same ka babu makhlukin da isa yayi maka ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ƴaƴan shi sun yi rashin lafiya dan shi Ibrahim a hannun shi ya cika har annabi yana hawaye dan shi yana fusgar rai bai iya tabbatar mai da lafiya ba domin allazi ya tu'imu ni wa yaski wa idza maridtu fa huwa yashfin shi kadai ne Allah shi kadai ta amma kawai a zo ai ta ma barazana ai ta furgita ka ana ce maka shehi kaza waliyai waliyai waliyai waliyai na waliyan su waliyan gaskiya ma ba su iya mallaka maka wani abin da Allah bai baka ba ba su iya tare maka wani abu da Allah ya kaddara maka sai dai su taya ka da addu'a kawai istaya ka da addu'a kana kallon manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana ji yana gani amin shi ya mutu bai kalma shahada ya yi duk bakin kokarin shi har hawaye annabi yake yi kan amin shi bai cika da kalmar shahada Allah ya ce wato ainihin ma'aminin innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha halan tauhidi fa a fili yake in dai ba wa'annan gurbatattun mutanen sun gurbata aqidarka ba sun karkatar da tunaninka ba da an karanta ma zaka ga eh haka ne wallahi a fili yake saboda fitra ce da Allah ya dabi'anci mutane a fitratan lahi allati fatara nasa alaiha haka dabi'ar dan adam take asali gaskiya ba ta mai wahalar ganewa tafarkin Allah baya mai wuyar bi sai in shedanu na mutane ko shedanan aljanu sun zo sun raba shi da tafarkin Allah Allah ka kare mu daga dukkanin wani shaida malam yake cewa والطاغوت اسم لكل معبود سوى الله تعالى كما في قوله سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت سمالا يتي ولا إله إلا الله لها ركنان لا إله إلا الله تنادى ركني قدابي النفي والإثبات korewa da tabbatarwa la ilaha daga wannan fakara ce nafiya illallah fakara ce musbita haka akwai nafiyu akwai isbat korewa da tabbatarwa fala ilaha kalimar la ilaha rabin kalmar kenan ko rabin kalmar shahada la ilaha tanfil ibadata an kulli masu wallahi ta'ala tana kore bauta daga duk wanda ba Allah ba duk wanda ba Allah ba to ba za a bauta mushi ba kaga mala'ika ai ba Allah ba annabi ba Allah ba manzo ba Allah ba sahabi tabi'i malami mutumin kirki duk kirkin shi ba Allah ba kenan ba za a ba za a bauta mushi ba wa illa Allah kalmar illa Allah rabi na ƙarshe kenan tuthbitu jami'al ibadati lillahi wahdahu tana tabbatar da bauta gabaki daya ga Allah shi kare duk abin da yake ibada ne na Allah ne shi kadai din sa bai yadda a hada shi da kowa ba a ciki kowa bai yadda a hada shi da shi haƙƙin shi ne wan nafi wal ithbat korewa da tabbatarwa huwa tauhidul ladhi ja'at bihi ar-rusul shine tauhidin da manzanni suka zo da shi shine annabi Ibrahim ya kira al'umma shi zuwa gare shi shaka ku bauta ma kowa sai Allah subhanahu wataala haka dukkanin annabawa dukkanin manzanni kamar yadda Allah ta'ala yake bada labari wa idh qala ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illal ladhi fatarani fa innahu sayahdi kaga nan ma an samu me nafiyun wa ithbat yace ba ruwana da abin da kuke bauta mawa duk wasu gumakan ku ban yadda da bautar su kuma bautar su ƙarya ce ba wanda ya cancanta a bauta mawa illal ladhi fatarani sai Allah nan da ya halice ni fa huwa yahdini da haka shine zai shiryatar da ni wa unzilat bihi alkutubu da wannan nafiyun da ithbatin ne aka saukar da dukkanin littattafai wa huwa ithbatul ilahiyyati lillahi wahdahu shine tabbatar da bauta cancantar bauta ga Allah shi kare bi an ya shahada bawa ya shaida cewa Allah ilaha illallah wa la ya'budu illa iyyah kuma ya zan baya bautar kowa sai Allah ya yadda a zuciyar shi sannan a aikata ma bi bauta ma wani Allah kar ya zama iya ya daba abin bauta sai Allah amma kuma ya ki kadaita Allah da bauta yanda da yawan musulmi yanzu yana ta la ilaha illallah amma in ya shiga jarabawa zaka gane cewa bai yadda da Allah shi kadai ya fara bin bokaye ya fara bin ɗan subu ya fara canfa canfe ya fara kaza ka wala yatawakkala illa alai baya dogaro da kowa sai Allah Allah shi kadai wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin kage yi taqdimi da ta'khiri wa alallah fatawakkalu mai kun yace fatawakkalu alallah sai yace wa alallahi fatawakkalu domin taqdimu ma haqquhu ta'khiru yufidu alhasr dan karfafa maganar da killace ta da Allah kadai ake dogaro kai dogaro da iyawarka dukiyarka iliminka matsayinka dangantakarka wane ne dinka ba ƙarfi babu dubara sai ga Allah shine la haula wala quwwata illa billah duk girman bala'i duk girman masifa duk girman jarabawa karka girgiza ka tuna akwai Allah Nabi Musa sun tsere ma Fir'auna ne ruwa ya tare gaban su ga manyan duwatsu a gefe dama da hagu ga su Fir'auna sun taho cikin jiji da kai mutanen shi suka ce inna lamudrakun Fir'auna ya riske mu mun shiga uku qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdi yace ina ba haka bane ubangiji na na tare da ni zai ba mu mafita nan take fa auhayna ilayhi amis amidrib bi asaka al-bahr aka ce ya bugi teku da sandar shi yana bugun wannan tekun shikenan tekun sai ya bushe ka tawdil azim Allah ce wa azlafna thamma al-akharin ثم أغرقنا الآخرين ونجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا بعد الباقين هيك يا دوغرا ده الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه أليس الله بكاف عبدا كدوغرا ده الله كهوتا dogaro da Allah cikin komi fa cikin imaninka da addininka da cikin neman arzikinka cikin iyalanka cikin lafiyarka cikin tsari da kariyarka cikin komi ka yadda da Allah kawai shi ne mai komi ba komi na hannun shi tattara ka miƙa mashi ka sallama kawai amma bai hana ka bi sababi ba arziki kake nema ba za ka je ka yi kwance ba ai sai ka nema ilimi ne sai ka nema gaskiya kake nema sai ka je ka yi karatu amma kar ka ɗauka neman ne zai baka neman sababi ne da allah ya sharɗanta amma mai badawan allah ne wala yuwali illa lahu baya son wani sai saboda Allah baya goyen bayan wani ko ya jikunci wani ya ce ina tare da wani sai in wanan nan yana tare da Allah ba a hana kaso malamai da mutanen kirki ba amma ya zama menene ba'if menene sababin soyayyar da kake musu ya zama saboda suna san Allah suna kan tafarkin Allah wala yu'adi illa fihi baya kiyayya da kowa sai saboda Allah da ka ce ba ruwanka da wani aka bincika sai aga eh wannan nan bai da gaskiya ne a addinance shi yasa ka ce ba ruwanka da shi wannan nan mushriki ne wannan nan dan bid'a wannan nan kaza kenan kiyayya ce ba dan wani interest naka ba dan wata maslaha ka aka taba ba sai dan addini wanda ko addini shine kashin baya shine jari a gurin musulmi wala ya'malu illa li ajlihi baya wani aiki sai saboda Allah duk aikin da zaka yi ya zamanto akwai izinin Allah a cikin wannan aikin ko dai izini na ibada kana neman lada da aikin ko izini na babin halatta maka an halatta maka wannan dan rayuwarka ta, ta inganta kamar gurin neman abincinka da arzikinka da suturarka ولذلك يتضمن التوحيد الذي جاءت به الرسل إثبات ما أثبته تعالى لنفسه to saboda haka ne kaga tauhidin da manzanni suka zo da shi ya kunshi tabbatar ma Allah abin da ya tabbatar wa kansa min al-asma'i was sifat na sunaye da sifofi duk wani suna duk wata sifa inda ya tabbata Allah ya ambace kanshi da ita ko ya siffanta kanshi da ita ko manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya ambace shi ko ya siffanta shi da ita ka yadda ala ra'si wal jind amirruha kama ja'at in dai daga Allah ya zo shi kenan in dai annabi ya bada labari sallallahu alaihi wasallam shi kenan ina fata an gano malai ce wa hadhihi alkalimatu nafiyun wa ithbat wannan kalima ce kalimatu nafiyun wa ithbat kalma ce ta korewa da tabbatarwa kore bautar wani Allah da tabbatar da bauta ga Allah shi kadai wala yatimmu tauhidu illa bihima tauhidi baya cika sai da wayannan korewar بنفي الإلهية عما سوى الله تعالى من المرسلين حتى محمد صلى الله عليه وسلم kore bauta daga duk wanda ba Allah ba ko da cikin manzanni kai hatta farin jaka da ja gaba cikin manzanni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a bauta mishi wa min al malaikati hatta jibrila da mala'iku har jibrilu ba za a bauta mishi ba fadlan an ghairihi ma min al anbiya was salihin ballantana wannansu daga cikin annabawa da salihai wannan an jijjigo daga tushe ne an tsatsaki bakin tsanya ne aka ce mala'ika ko da jibrilu ne annabi ko annabi muhammadu sauce ko kasan ba wata halitta da za ta leko da kanta tun da waɗannan biyun ba wanda ya kai su to aka ce su ma ba za a bauta musu ba ballantana wa gairahu wa ithbatil uluhiyyati lillahi azza wa jalla da kuma tabbatar da uluhiyya cancantar bauta ga Allah mai girma da ɗaukaka fala yakfin nafiyu wala yakfil ithbatu korewar kadai ba za ta isa ba yanan ne zamu so kace za ga wasu musamman mata wani abu ya faru ta ce la ilaha da ki daure ki karasa yar uwa ki ce la ilaha illallah in kika ce la ilaha kwata kwata ba abin bauta kenan in koma fegal fegal ake cewa ko wanda shi bai dama akwai abin bauta ba to ki karasa la ilaha illallah yana da kyau ya zama ko me ya same ki Allah zaki ambata tunda wata ashar za ta yi to ke tunda kin ce la ilaha daure ki karasa illallah dan korewar kadai bata wadatar ba sannan ithbatin kadai shi ma bai in ka ce Allah abun bauta ne eh zahiri haka ne to amma ai baka kore bautar shanun da ake a India ba ko baka kore bautar dodo da ake yi a wasu kasashen su kenya da kudancin najeriya da ghana da sauransu ba baka kore bautar yesu almasihu da kiristoci ke yi ba baka kore bautar uzairu da yahudawa suke yi ba baka kore bautar gumaka da ake a china da india da kaza da kaza ba amma dai ka ce allah abun bauta ne to cewa allah abun bauta ne kadai bai wadatar ba sai ka hada da cewa ba kuma wani abun bauta na gaskiya sai shi daga in an kore sai an tabbatar in an tabbatar sai an kore balla budda min al-ithnayn muftari muqtarinayn babu makawa sai an kawo duka biyan sannan kuma a hada su a tare la ilaha illallah ba abun bautawa da gaskiya sai Allah ina fata an gane ya kamata mu samu gurin tsayawa ko karfe nawa ake sallah da minti goma an samu bonus din minti hudu ko ya yi kaɗan a ƙara sai ce wata fahimu zo zancen ibn abdulwahab ko وتفهم هذا حق الفهم إن عرفت أسلوب القصر ذاك فهمت ونما أنا متكر فهمت إن كاسم أسلوبنا القصر القصر ونفني نيدا بتكين علم مكان بلاغا شي أكي تيما الحصر وأتي القصر idan kaga fa ilimin shari'a baya ta baya inganci sai an hada da ilimin lugha sai an san yaran larabcin dan da shi ake bayani fa anta idza qulta zaidun shuja'un idan ka ce zaidu jarumi ne fa inna hadha la yanfi an yakuna hunalika ma'ahu min ash-shuja'ani siwahu to wannan magana taka bata kore cewa a samu wani jarumi irin shi daga cikin waɗanda ba shi ba a garin sai ka ce kai amma wani yana da ƙarfi cewa kai yana da ƙarfi bai nuna shi kaɗai ke da ƙarfi ba ko wani ma zai iya ce maka a muhammadu ma ai shuja'i aliyu ma ai shuja'u kuma ba za ka yi musu ba tunda baka kore ba tabbatarwa kawai kai bal man huwa ashja'u minhu kai a iya samu wanda ya fi shi karfi ma a iya samu wanda ya fi shi shaja'a walau qulta ma zaidun bi shuja'in haka gurin korewa ko sai ka ce zaidu ba jarimi bane fa anta aidan lam taj'al bi hadha an-nafi 'adam ash-shaja'ati maqsuran alayhi shine kasur kaga anan baka sanya rashin jarumta ya takaita akan zaidu shi kadai ba zaidu bai da shaja'a sai wani ya ce ah to ba ma gwara zaidun ba ai aliyu shine ragoma fiye da wancan kaga ko babba ta kullu ba dan ka kore kadai ko ka tabbatar kadai walakin naka in qulta ma shuja'un illa zaidun sai ka ce ba wani jarumi sai zaidu kaga yanzu a dai abin da ka yarda da shi ba a isa a kawo maka wani wanda ya fi shi ba ko ma wanda yake daidai da shi tun da me ka yi nafiyun ka yi isbat ka kore ka tabbata faƙad wahattahu hina idin bishada'a to kaga ka kadaita zaidu a wannan labarin naka da wannan jarumtar da kace ma ma ashja'u ay ma shuja'un illa zaidu babu jarumi sai zaidu kaga wannan tana da ƙarfi to shi ne fa la'ilaha illallah ba wai Allahu ma'aluhun ba ko Allahu ilahun Allah abin bauta ne kaga ithbatin ko kuma sai ka ce la ma'abu da ba wani abin bauta shi ma dai har yanzu amma illallah la ilaha illallah la ma'abu da bi haƙƙin illallah to yanzu ma'ana ta fito za mai sauraron ka inda yana da hankali zai gane cewa ba abin da kake nufi in dai bauta ne ba Allah nan kaɗai ake mawa kamar yadda a nan walillahi masalul a'ala a nan da aka ce ma shuja'un illa zaidun babba wani jarumi da kanshi ya ɗaga a wurin sai zaidu an gane fala ilaha illallah nafiyun wa isbat ina ta maimaita mana dan mu gane la ilaha illallah korewa da tabbatarwa nafiyul ilahiyyati amma siwallahi ta'ala kore bauta ga wanda ba Allah ba wa isbatu halillahi azza wa jalla da tabbatar da bauta ga Allah mai girma da ɗaukaka fala yakfi nafi wahda wala yakfi al-ithbatu wahda korewa kadai bata isa ba tabbatarwa kadai bata isa ba bal la budda min al-ithnayn muqtarinayn bar ba haka ba shine bal korewa ina babu makawa sai an hada duka biyan a tare a kore bautar wani Allah a tabbatar da bautar gaskiya ga Allah shi kadai wannan shine kalmar shiga musulunci shine ma'anar la ilaha illallah da ta tsare jininka har yau ba a zubar ba ta kare dukiyarka har yau ba a kwace ba an gane ko dan wanda bai yarda da wannan ma'ana ba ba musulmi ba dole sai mutum ya san wannan to kaga ai ka tausaya ma makota ko suna ta zikirin la'ila illallah amma wannan bayanin wallahi ba su san shi ba miskinai bayan Allah abin tausayi ne wallahi al'adun abin tausayi ne matukar tausayi kuma gashi an hana su saurara suka ce an kaji ahlu sunna iya gudunka iya tsirarka kai maza ka bar gurin to can ma wa'incan tsohon banzan haka suka ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa qalu la tasma'u li hadha alqur'ani wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani wal ghaw fihi la'allakum taghlibun suka ce karku sake in muhammadin nan na bayani karku sake ku saurare shi in ma ta kama sai kun tsaya gurin to ku tada rikici ayi ta shanci ayi ta zage-zage don ya bar gurin kwaci nasara da haka sai da hayaniya za su iya cin nasara amma da hujja da karatu wallahi ba wani dan bid'a da zai sha ba ba mai kai labari cikin su Allah ka shiryatar da za mu bashi haka kuma karatu sai bayan sallah insha Allah da wani rana ita yau sallah ina tsammanin ko to Allah ya samu dace insha Allah abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana ya ba mu ikon gyarawa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk a tana ba na biya ko